الله تعالى وبركاته يوم سنعمل الجمعة في وقت رمضان شكرا لكم يا تدعيكم من تقول وأجل أن محمد صلى الله عليه وسلم ومن سبب إلى أن تقول ويفقه شكرا لكم إلى أن تقول لا تقول لكم أولا زاوية zaɓen tsakanin musa malami da gidan turin kawa a kaduna na cikin zuwa da zuwa a mutane da a cikin tafiya malam sani musa malami inda ya faɗi shi da kansu a cikin lafin baya shi ne zai wani kasa a kan kuma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يهاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داهضة حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله هكذا في الإسلام العظيم وعلى ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والذين يهاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ظاهرة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد wannan aya wato ta sauka ne lokacin da ahal kitabi suke cewa annabi da jama'a su surfa annabi surfa jama'ar annabi saboda littafin su na a taura da injila ai an saukar da shi kafin alkur'ani sannan kuma annabi su annabi isa da annabi musa ai sun riga annabi muhammadu bayyana a matsayin annabawa hujjar su kenan so da aka ji suna cewa muminai ai mun fi ku mun ma fi muhammadu addinin mu ya fi naku domin littafin mu aka fara saukarwa kafin littafin annabin mu shi ya fara zuwa kafin annabin hujjar su kenan to shine nan Allah yake cewa hujjar su ba ta ciya ciya wallabina yuhajjuna fillahi wato yuhajjuna fi'ili ne da fa'ili a haɗe amma maqulun bihi din an shafe shine annabiya wato wallazina yuhajjuna annabiyya billahi sai aka shafe annabi aka yi al'ijazu bil haq wato waɗanda suke yin jayayya da annabi billahi game da Allah game da addinin Allah suna wa annabi jayayya suna wa annabi rigima suna cewa addinin su ya fi addinin annabi suna cewa su fi annabi saboda annabawansu sun riga annabi littafin su kuma an riga saukar da shi kafin littafin annabi min ba ni ba su ji bayan an amsa masa wato bayan an amsa masa nan wa aka amsa wa din yana daukar abu biyu yana daukar bayan an amsa wa Allah sannan yana daukar kuma bayan an amsa wa manzon Allah idan bayan amsa wa Allah ne wato waɗanda suke wa suke jayayya da annabi game da addinin Allah bayan an riga an amsa wa Allah din bayan an samu wasu mutane sun musulunta wasu mutane sun yarda da akwai Allah sun yarda cewa Allah kuma shi kadai ne amma su waɗannan alil kitabi suna musu da annabi suna ba annabi jayayya duk da haka bayan an amsa mai hujjar su hujjatuhum zahiratu inda rabbi wannan jayayya da suke yi a wannan fassara kenan wannan jayayya ta su zahiratun batacciya ce har riga ai an amsa har riga an amsa kiran Allah din wannan kenan ko kuma hujjar su da suke cewa addinin ya fi addinin Allah Muhammad saboda annabawan su sun riga annabi Muhammadu samun annabta a fadarsu sannan littafin su kuma ya riga alqur'ani zuwa to wannan hujja da suke fada zahidatin hujja ce batatta inda rabiu a wurin ubangijin su domin a taura da injila a wurin ubangiji ai ba su kai alqur'ani ba kasantuwar attaura da injila sun riga alqur'ani zuwa ba shi yake nuna cewa sun ba alqur'ani ba ko da ka huta ce ba ta ta wannan sannan magana cewa annabi su annabi isa da annabi yahudu annabi musa sun riga annabi zuwa shi ma wannan hujja ce ba ta ta kasantuwar annabi musa ya riga annabi muhammadu bayyana annabi isa ya riga annabi muhammadu bayyana ba shi yake nuna cewa annabi isa da annabi musa sun ba annabi muhammadu wane su da annabi muhammadu sau da ka hujja ce za ni ga turbatacciya hujjar su batacciya ce inda rabin a wurin ubangijinsu wa alaihim galabu tun da ba su amsa kiran Allah ba ba su amsa kiran manzon Allah ba sannan ma suna kawo hujja batacca wa alaihim gadabun fushin Allah ya tabbata a kansu a nan duniya za su haɗu da fushin Allah wala kuma azabun shadidu sannan kuma a lahira suna da azaba mai tsanani wata irin azaba ce mai tsanani ita ce azabar da koyaushe cikinta aka ba ta yankewa daidai da ƙasa da daƙiƙa guda ba za a bar mutum ya huta ba yana cikin azaba ne ba hutu wannan ita ce azaba mai tsanani wato a nan duniya za su haɗu da fushin Allah za su haɗu da fushin Allah a kakkame su a karkashe su a rinjaye su a nan duniya kuma hakan ta tabbata sannan kuma a lahira ba gane su za a ba za su haɗu da azaba mai tsanani ita ce azabar da ba hutu ko yaushe cikin ta ake Allah ya kiyaye. Ayar tana karantar da mu wato neman hujja akan duk abin da mutum ya faɗa. Kuma nan a taka jirai abin da suka faɗa sai da suka nemi mene hujja. amma mai kowa mai komai ya ce hujjar nan ta su ɓatacciya amma su da sun kawo hujja amma hujjar ɓatacciya ce wannan yana nuna duk abin da za ka tsaya a kai duk abin da za ka faɗa ya zama na kana da mene hujja da ka kura ne yake cewa lahatu burhana ko in kuntum sadiqin ya rasulullahi ga wa duniya akan dukkan matsayin da suka ɗauka ya musu hatu burhanaku ku kawo hujjarku in kuntum sadiki na in dai gaskiya kuke faɗa in dai kun kasance ku masu gaskiya ne wato duk abin da mutum ya faɗa in dai gaskiya yake faɗa to kawo hujja to hujja wace irin hujja ce ɓatacciyar hujja ɓatacciyar hujja ita ce hujjar da bata fito daga wurin Allah ba bata fito daga wurin manzon Allah ba bata fito daga wurin malamai ba mana mutum shi ne ya kirkiri wannan mana abin shi aka fara ji ba zai iya cewa Allah ya ce ba ba zai iya cewa annabi ya ce ba ba zai iya cewa malam wana ya ce ba a magabata dalilin da yasa ake shigo da malam wani a magabata shine inda Allah yake cewa wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina ashe sabilil mu'minina dalili ne idan mutum ya zama na magana shi ta saba wa hanyar mu'minai magabata to wannan hujja ita ma ba ta ciya ce saboda haka kowane abu in kana so ka gano yana da kyau ya zama na abin yana da hujja wacce aka samu ingantacciya daga wurin Allah ko wurin manzon Allah ko wurin magabata misali ɗariƙa ba kyau misali masu faɗa a da yanzu suna irin wannan magana Allah ya kiyaye to sai a tambaye shi alga ta malam ka ce ɗariƙa ba kyau menene hujjarka yanzu dai ka faɗa kuma kana da yancin ka faɗa gaskiya ne to amma yanzu kan a karɓi maganar ka sai ka marawa maganar baya da hujja ina ne Allah ya ce ɗariƙar ba kyau zai yi shiru tun da Allah bai magana ba kila ma'aiki ya yi magana ina ne annabi ya faɗi cewa ɗariƙa ba kyau zai shiru to a magabata ba wane ne a cikin malamai magabata wanda ya ce ɗariƙa ba kyau haka gaba so daga zai kawo hujja zahira hujja ɓatacciya zaka ya ce kai ai magabata ba su yi ba to kai magabata ba su yi ba yanzu inda kake tafsiri magabata sun yi ne haka maulidi za ka ga hujjar masu inkarin maulidi ai annabi bai masa akwai basi ba wannan hujja ce zafi ba hujja ce batarta domin babu inda Allah ya ce duk abin da annabi bai yi ba to kar a yi abu babu inda Allah ya ce duk abin da annabi bai ce a yi ba to kar a yi abu babu inda Allah ya ce duk abin da Qur'ani bai ce a yi ba kar a yi abu babu babu saboda haka koyaushe don Allah a rika neman hujja a komai Allah ke kulhatu burhanakum in kuntum sadiqin ba wai malam mana ne ya ce ba shi Allah ba ruwan shi da malam mana ya ce abinda Allah yake nema hujja shi kan shi malami ba za a karɓi maganar shi ba sai ta yi muwafaka da maganar Allah ko maganar mutum Allah Allah cewa ya yi wallazi na amanu a ɗiwun laha wa a ɗiwun rasula da ya zo ulul amri minkum sai ya ce wa ulul amri minkum da ya ce wa a ɗiwu ulul amri minkum ba dalili saboda ulul amri ba za a bi su ba sai in ya zama na sun ba Allah sun bi manzon Allah amma da an ce Allah ya ce bi annabi ya ce bi malam wane ya ce to malam wane Allah ne ya faɗa ko annabi ne ya faɗa shine da ana haka da duniya ta zauna lafiya sannan aya tana nuna mana yin abu ba hujja yana haifar da fushin Allah ba wai kawai lura da sababin nuzuli ba ne a'a ana lura da umumin lafzi duk mutumin da ya tsaya a wata matsaya ya yaudari mutane amma ba shi da hujja da shi da waɗanda suka yarda da shi suna da fushin Allah a duniya Allah zai fushi da su sannan kuma a lahira in suka mutu ba su ba idan mashiyar Allah ba ta ga daman yafe musu ba su haɗu da azaba mai tsanani saboda ka duk abin da za ka yi ya zama na kana da hujja hujja kuma hujja ba jahila ba ma'ana ba ɓatacciya ba a'a hujja ingantacciya na
الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب
الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب أي ba littafin su ya rasu da lafiya dukkan littattafai ai Allah ne ya saukar da su Allahu allazi anzala alkitaba bil haqqi Allah shi ne wanda ya saukar da littafin nan wato alƙur'ani bil haƙƙi da gaskiya wal mizana kuma Allah shi ne wanda ya saukar da adalci nan al mizan ba wai ce ni ba nan ana nufin adalci amma an faɗi mizan ne ana nufin adalci saboda ce shi ne yake nuna adalci kayan adalci idan ba haushe ya zo da gon gram hamsin idan aka dora a teji na za a gani idan jaba ya zo da gon gram hamsin aka dora a nan teji ne za a gani ya bambanta bai bambanta ba za ka ba abin da suke yi a abinci shi sa aka yi tilakin nizan a nan ana nufin adalci adalci ake yi idan musulmi ya zo da buwan gram ɗari in aka sa a keji me za a gani gram ɗari idan kirista ya zo da gold gram ɗari in aka sa a skelin kuma skelin ma na musulmi ne mai za a gani gram ɗari adalci mana wajen adalci ba a lura da kabila ba a lura da addini ba a lura da bangare ba a lura da yan kwantaka adalci kawai Allah shi ne ya saukar da littafin nan alkur'ani da gaskiya ba dan wasa ba kuma shi ne ya saukar da adalci wannan kenan a wata fassara kuma almizan yana nufin shugaban masu adalcin gaba daya annabi muhammad wato nan zai zama da ana magana alkur'ani da annabi muhammad ai saboda darajar annabi Allah shi ne ya saukar musu da littafi da gaskiya wal mizana kuma ya saukar da al mizana nan muhammadan wato sai zama na abin tafsiri Allah alladhi anzala al-kitaba bil haqqi wa muhammadan Allah shi ne ya saukar da littafi da gaskiya kuma ya zo da Muhammad babu wanda ya ba Allah ba adalci shi annabi ya fi adalci adalci domin adalci halitta ne sannan shi ne shugaban halitta da ba Allah wanda ya zalla kitabar da ya zo ni da wa ba yi ni ka da Allah sa'a ta qaribun nan sai ba ce da Allah sa'a ta qaribatun ba dalili as-sa'a wato suna ne na mace amma majazi to a ƙa'idar na hau suna na mace majazi in ka ga dama tsubban shi ka tabbatar ita ma ta zama na mace in ka ga dama ko ta zama namiji to shine nan Allah ya nuna mana namiji ya dauki namiji a nan me wanda Allah sa aka qaribatu sai ce da Allah sa aka qarib ta ka fahimta sa'a ta zama da namiji wa ma yudrika menene yake sanar da kai wato a ƙa'ida Ibrahim ne shi Ibrahim Saula radiyallahu anhu yace duk Qur'ani inda ka ji Allah ya ce wa ma yurika to abin da aka faɗa a gaban Allah bai sanar da annabi shi ba a tara amma ka ga ce ma adaraka wa ma adaraka to Allah ya sanar da annabi abin da aka faɗa a gaban wato nan in ka duba ana magana tashin alkiyama ne wa ma yudrika menene yake sanar da kai ma'ana Allah bai sanar da kai ba a shari'a la Allah sa'ata qaribu cewa tashin aljama tana kusa mana Allah bai sanar da kai lokacin tashin aljama ba amma a hakikan al'amari ba kun da Allah bai sani a hakika amma a shari'a haka Allah ya ga dama ilimin sa'a nashi ne kawai to amma kuma babu abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai sanar da ma'aiki ba a hakika domin ya gaya mana a wani cewa وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إيه. وعلمك الا يا سند لك ما لم تكن تعلم abin da ka kasance ba ka sani ba duk abin da ka kasance ba to Allah ya kasance da shi shi Ibrahim ya faɗi wannan cewa in dai ka zama ma yi jirika to abin da zai zo gaba ne a cikin Ibrahim ne su ba sanar da annabi abun ba amma ka ji an ce aka ce a diraka to wannan an sanar da shi alƙari'atu malƙari'a wa ma malƙari'a ba an sanar da shi wannan ƙari'a da bai kwakwata menene bai kwakwata ya ke ji a wurin kiyama na fata gani a nan ana nuna mana ba a sanar da shi ba a alƙari a ana nuna mana an sanar da shi sallallahu da alaihi wa
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي بلال بعيد يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشركون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي بلال بعيد فالآن الكافرين أمامهم ما يجي game da tashin alkiyama shine yi mata izini sai su dinga cewa matasa matasa matasa dinga yaushe wannan alƙiyamar za ta zo ne wato suna yankiri ne ba su yadda da cewa za a tashi alƙiyama ba tun da an ce tashi alƙiyama za ta zo sai su dinga cewa annabi da safai wani yaushe za a ta zo mana yaushe tashi alƙiyama za a yi ta ne in suna da safai suna muku ingili dalla abin nan kiyama nan wani yaushe za ta zo ne yaushe za ta zo ne ana shewa ana ingilanci shi ne Allah yake fara yasta ajil bi alladina la yu'minuna biha alladina la yu'minuna biha waɗanda ba sa yin imani da ita alkiyama yasta ajil biha suna neman gaggawa zuwa ta hanyar ilmi ka zo mana ka zo mana an kiyama ba ta zo ba har yau suna neman ta zo suna gaggautar da ita ta hanyar ilmi domin su ba su yarda cewa an mutu wai za a tashi ba wallazina amanu waɗanda suka yi imani suka yi imani da ƙa'idodin imanin nan guda shida daga ciki akwai imani da tashin alkiyama sun yi imani cewa in sun mutu za a kayan da su akwai tashin alkiyama suka mutu kuna min ha suna tsoronta suna cikin tsoro ko yaushe sanadiyar tashin alkiyama domin idan alkiyama ta zo ranar za a rabon gida guda biyu ko gidan rahama ko gidan azaba baka san inda za ka kasance ba gidan rahama za ka kasance Allah ya sa mana ciki ko ko gidan azaba Allah ya sa ba ma ciki saboda haka mu'mine su koyaushe mushrikuna tsoro suke yi mai na saboda tashin kiyama saboda ba su san matsayar su ba wa ya'lamuna kuma suna sanin ana halhaku cewa lallai ita gaskiya ne ala ala ce ku saurara yanzu mun ji bangare biyu akwai bangaren kafirai su ba su yadda cewa an mutu za a tashi ba akwai bangaren mumilai sun san yadda cewa in an mutu za a tashi akwai tashin alkiyama to sai Allah ya faɗi matsayin waɗannan ala ku saurara innal ladina yumaruna bisa'ati lalle waɗanda yumaruna suke yin jayayya sa'ati game da tashin alkiyama suna jayayya cewa ai ba wani magana tashin alkiyama lafi da lamin mai wallahi sai da Allah ya rantsuwa la lamu da kasar lafi wallahi suna cikin dalalin ba'idin fata mai nisa domin me shin Allah ba zai iya ba ne ba halitta ce aka yi menene tashin alkiyama shine halittar da da aka yi aka rasar da ita a dawo da ita to wanda da ya yi ka kai mutum babu kai aka yi ka da ɗigon maniyi wanda bai kai girman kan allura ba da girin da abin da bai kai girman kan allura ba aka yi ka aka yi maka hanci aka yi ma idanuwa aka yi kunnuwa aka yi haƙora aka yi labba aka yi harshe aka yi ciki aka yi komai dai aka yi ka aka yi ƙasusuwa aka yi fata aka yi jini aka yi ruwa a jikinka aka yi gwiwoyi aka haɗa ƙulalan ƙasusuwa aka yi joni duk da abin da bai kai ɗigon mani wanda ya kai daidai da girman kan allura ba a kai wannan. Babu ya ta yi ta. To yanzu ga shi an yi ka ka rayu na wani lokaci. An rasa ta kare su. Mana yanzu an taɓa yin ka dai. To yanzu da yin ka babu kai da kuma an taba yin ka a dawo da kai har in akwai abu wahala dan Allah ba ne ne ko wahala ai ka kafin a lokacin da babu kai shi ne ko wahala amma yanzu ga alama ka da ba babu kai haka dukkan sauran halitta ta dabbobi da shuke-shuke da duwatsu da dukkan sauran halittu da babu su aka yi su to za a dawo da su ai ya mun sauki to shi Allah a wurin shi dinde ne babu wani abu mai wahala a wurin Allah sannan lalle wanda yake jayayya game da tashin alkiyama din nan yana cikin bata bai bata ne nesa ba ana mai sabkotin tashin alkiyama a duniya ba ne abincin da yake ci ba sabkoti ba ne na tashin alkiyama za a samu rani wanda ake kira manomi ya haƙa ya samu mushen masara ko mushen shinkafa ko mushen dawa ko mushen dankali ko mushen doya ya yi jana'izarsu ana nan ana nan kuma sai ka ga ganye ya fito ana nan ana nan sai ka ga masarar da aka shuka ta fito ta yi goyo ga shi ta yi goyo ta daddasa kanta a jikin totuwa dan Allah shuka ce ba ne rani ya ta da ta samu da masara yau gashi ta fito har ta yi koyo iri iri wannan mushen masara da aka binne ta fito ashe kai dan adam da ake binne da ake shuka da kai ma ta zaka fito da haka akwai tashin alkiyama da yawa mutane wasu manyan yan boko ba sai da akwai tashin alkiyama akwai wanda yake gaya wa wani babban mutum ce kai kiyama nan fa waye zai ya gano kawai an karanta muku tarihi kun yarda har yanzu ba wanda ya je gano wallahi kuma an na faɗi mutum kowa ya kai shi ana mai yake gaya wa wani babban mutum babban mutum yake mai wa'azi ke kwano yanzu ba ka yadda da kiyama a ga kuna kuna ana cin dauku ne wallahi saboda ka shi alqur'ani yana magana da lokacin da yake sauka yana magana da duk lokacin da ake karanta shi kuma yana magana da nan gaba saboda haka yanzu da kake jin ana innal ladina yumaruna fi sa'ati lati dalalin ba'id har yanzu akwai hujjar su kawai ai ba mai je gano Allah ya ce na
الله لديهم بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز
الله لديهم بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله شي الله لطيف بعباده mai yawan tausasawa ne ga bayansa bayi gaba daya da mumini da wanda ba mumini ba Allah mai tausasawa ne a gare su ya ke nufi da tausasawa a nan kyautatawa wato Allah mai kyautatawa bayansa ne Allah yana kyautatawa a tajiri Allah yana kyautatawa a mumini Allah yana kyautata mai biyayya a gare shi Allah yana kyautata wanda zai biyayya a gare shi kamar mutumin da na faɗa din nan yana mutum da tashin alƙiyama ya fi kowa kuɗi a nan kaga shi an kyautata mushi ba ruwan Allah da cewa bai yarda da tashin alƙiyama ba da haka ba za a ɓanta mushi a hana shi duniya za a bashi amma da shi za su gori ranar lahira bai tuba ba Allah ne mai gori imani Allah ya bayar da lafiya ga mumini ya bayar da lafiya ga wanda ba mumini ba Allah ya bayar da kwanciyar hankali ga mumini ya bayar da kwanciyar hankali ga wanda ba muni ba Allah kenan duk wani abu da ta sani na kyautatawa Allah yana bayan sa shi sa ce Allahu latifu bi ibadi bai ce Allahu latifu bil mu'minina bi ibadi in dai bayan sa ne to Allah bai kyautata musu yana kyautata musu a yi ruwan sama a garin mu'minai a yi ruwan sama a garin waɗanda ba mu'minai ba gonan mumini ta fito ta yi yabanya ta yi kyau gonan wanda ba mumini ba ta fito ta yi yabanya ta yi kyau sabon Allah Allahu latifu bi ibadi yanzu kuma ya sha'u yana azurta kuma wanda ya ga dama ya azurta mumini ya azurta wanda ba mumini ba ya azurta mai sallah ya azurta wanda bai sallah ya azurta mai mai biyayya ya azurta wanda bai mai biyayya ya azurta mai san annabi ya azurta makiyin annabi sabon Allah ne a wannan duniya ce yanzu kuma ya shawo wajen azur arziki za ka ga yau a duniya wanda ma ya fi arziki din na kuɗi shi kila ma bai yarda akwai wani addini da Elon Musk ne yanzu wanda ya fi kowa kuɗi a duniya shi ne Bernard Arnold mutumin ƙasar Faransa yau dinan Bernard Arnold ya mallaki dukiyar da ta kai dala Amerika biliyan ɗari biyu da sha uku da dala miliyan ɗari uku shi kaɗai shekarar shi saba'in da hudu kuma ya'yan shi biyar a naira najeriya idan ka canza ka ɗauki dala ɗaya a matsayin naira ɗari bakwai da arba'in shi ne na gani a wurin yan canji na bakar kasuwa a yau mana yan canji masu zaman kansu dala ɗaya tana daidai da naira ɗari bakwai da arba'in to abinda Dennis Arnold ya mallaka a naira Najeriya shi ne naira tiriliyan ɗari da hamsin da bakwai da biliyan ɗari hudu da arba'in da shi kadai amma yau na yi imani a kowanne yake masoyin annabi bai da naira goma ba zan Allah shi sa Allah ke yanzu kuma ne sha yana azurta wanda ya so in dai a duniya ne farar ubangiji kowa Allah ne ya kawo shi saboda haka Allah ya fi gobe ibadi jibin ke Allah mai kyautata ne ma'ana mai kyautatawa ne ga bayansa daga ciki ma ya rubu man ya sha bayan rubul mumini na a'a man ya sha wanda ya ga dama a gari guda sai ka ga yanzu ka a nan garin Kaduna akwai muminai masu kuɗi akwai waɗanda ba su da imani masu kuɗi akwai muminai talaka akwai waɗanda ba su da imani talaka akwai muminai masu lafiya akwai marasa imani masu lafiya akwai muminai marasa lafiya akwai muminai wanda ba su da imani marasa lafiya in ka je asibiti za ka ga kowane bangare da wanda yake wakilta in ka ji asibiti za ka riga mummune mummuni ga shi an ba shi da can ɓangaren kuma za ka riga wani ba mummune da shi ma an ba shi da ko haka za ka je in ka je banki fa ya kake gani musulmi ko kake gani a banki kowa ba musulmi ko kake gani a banki ba za ka ga musulmi za ka ga kirista a banki in ka je kasuwa masu lunguna muminai kyau kake gani akwai layi guda ma sai ka ga na wasu ne duk gaba daya ba mai sallah a layin a rumfar layin kasuwa duk na wasu ne kawai wani layin kuma sai ka ga duk muminai ne wani gurin kuma wake da shinkafa ne wani gurin kuma wani Allah ba nika za a babu a wuri na barin ka zo gurin ciku sai ya tafi gurin cikin ya karɓo shi ba shi da shi Allah ya so da haka ta Allah mu daina daga kanmu muna ba junanmu haka ma mulkin duk yadda ka kai ga cewa ba ka san wanda ba musulmi zai mulki wallahi sai ya yi saboda kulli Allahumma malikal mulki tu'til mulka yadda ba za ka iya hana wanda ba mu'mini zai kuɗi haka ba za ka iya hana wanda ba mu'mini zai mulki daga cikin kana ranar da kanka yi duk yadda za ka yi sai ka ji an faɗi wani in gwamna kai murna mu'mini ya ci to sai ka ji an faɗi wani wanda ba mu'minin ba ya ci a wani sai ka yaya kuma wannan dole ne ka'ida ce ta Allah shi yasa Allah ya kawo mana wannan aya Allah da mutane za su karanta da wannan aya wallahi da su Allahu da ibu bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyyu shi Allah shine mai tsananin karfi ya fi karfin kowa ya fi karfin komai duk abin da kake so ya tabbata Allah baya so abin ba zai tabbata saboda ya fi karfinka duk abin da baka so ya tabbata idan Allah yana so abin ya tabbata sai ya tabbata saboda ya fi karfinka ya fi karfin kowa ya fi karfin komai alazizu mabuwayi wanda ya rinjayi kowa ya rinjayi komai babu abin da ya rinjaye shi babu wanda ya rinjaye shi Allah ke الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز wannan na janar anas nan ya ishi mutane a duniya yau babu wanda ya fi shi kuɗi wallahi kasar kama da kake ciki ya fi shi kuɗi ba nan ne aka fi yawan musulmi ba a afirka to duk abin da muka mallaka aka tattara shi Dennis Arnold ya fi ba ruwan Allah amma an Allah ya dan an je can lahira an Dennis Arnold bai tuba ba to dan ne zai gabi kifo amma anan da ya fi kan mu ma ya fi ta sai sai kasar nan ya kyautar ta da man da komai Allah sai dai shi ku saurari ana ya sai kasar tiriliyan ɗari da hamsin da bakwai da biliyan ɗari takwas da arba'in da biyu na naira Najeriya abin da ya mallaka sannan suna wahalar da kansu kawai wato kamun wata ne a samu su malamai su dake ce mu ba mu yadda wanda ba musulmi bai kuɗi dole kuɗi sai musulmi kada wannan suna wahalar da wahalar da kan wallahi Allah ya ce man kana yi من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب
من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب الله يجي man kana yuridu harkal akhirati duk wanda ya kasance yana nufin sakamakon lahira ne shine noman lahira har asalin shi shine a haka rami a sa iri noma kenan to duk aikin da kaga mutum ya yi wato aiki kamar iri ne sakamakon da Allah zai baka shine amfanin noma din wato kayi shuka ne abinda Allah ya baka shine amfanin noman da kai to mutane iri biyu akwai wanda yake yin aiki dan lahira akwai wanda yake yin aiki dan duniya shine Allah zai yi bayanin sa man kana yuridu harfal akhirah duk wanda ya kasance yana nufin samun sakamakon lahira ya yi aiki amma ya yi aikin ne domin ya samu sakamakon lahira ya yi ne dan Allah Allah ya tafa da aikinsa to yanzu da huji har sai wannan za mu ƙara masa a sakamakonsa wato za mu mai ƙari in ya yi aiki ɗaya mataki na farko mu ƙara ya kai goma daga nan ɗari bakwai daga nan miliyan biyu daga nan mu kai shi ba mu lissafi inna ma yi wasu sabi nuna ajiyar da gairi sabi aiki ɗaya ne lada ɗaya ya kamata a ba mutum amma man jami'in haka na tafi da wani shirin misali to Allah ya mai kai tunda yayi ne dan Allah ba yayi ne dan riya ba yayi sallah dan Allah yayi azumi dan Allah duk abin da kake ni din nan yayi dan Allah ya dage sai ya dora mace abinci dan Allah ba dan kuɗi ba in in yayi ne dan Allah kuma abin yayi daidai da abin da annabi ya faɗa to zai samu sakamako amma ya yi ne don kuɗi da taliya to shi kenan ya taliya da ya samu shi kenan ya ci taliya ya ci rabai shi yewa annabi ƙarya yewa Allah ƙarya saboda taliya shi man kare yuri da harkar akirati da zillahu fi harfi wa man kana yuridu harkar duniya ga 'yan duniya wanda kuma ya kasance ya yi ne yana nufin sakamakon duniya duniya don ita ya yi na wuce yi na za mu ba shi daga gare ta amma a wani guri Allah yana cewa ga wanda ya ga dama shi ma ba kowa ba ne domin duk wanda suke aiki don duniyar ba kowa ba ne yake morar duniya kuma ko yanzu wani wani wajen karɓar taliya aka karya shi kaga shi wannan bai ma samu taliya ba amma ya karye a za ke gaya mun an kawo matsora daga likorin su dora shi ba taliya amma ya karye kaga shi shi wannan shi wannan ba ba shi daga rabon duniya ba da ma bai je gurin ba ka ana kafa shi tana amma yanzu ba taliya ga karaya to shine Allah yake faɗa sai mu bashi minha daga kasanta ma'ana dama can mun rubuta kowa abin da zai samu a duniya mutane ne ke wadar da kansu wallahi tallahi waɗanda suka karɓi taliyar ko suna gida ko sun yi wannan abin da ranar sai an kawo sai sun samu taliyar shine domin Allah ya riga ya rubuta maka abin da za ka samu a rana mutum ne yake gajen hakuri kawai shi yasa an ba a rubuta za ka samu taliyar ba kaga ga wani ya je kare ya samu ko akwai wanda kuma suna zanzauna kawai sun yi fushi ba suna mamakin abin da ake yi aka ba ka jajjefa musu taliyar sun suna zaune ka gani noti mina wa ma lahu fil akhirati min nasibin amma duk wanda yayi abu dan neman sakamakon duniya in mun bashi wani abu daga cikin abin da muka kasafta mai a nan duniya din to ya sani ko ma lahu fil akhirati min nasibin ba shi da wani rabo a lahira dama kai ne dan mene dan duniya in ka samu shi kenan in baka samu ba ba maganar lahira dama ba dan lahira kai ba wallahi mu ji tsoron Allah wallahi mu mu daina sabawa annabi mu daina sabawa Allah sanadiyar duniya mu gyara duniyar wasu mu bata lahirar mu Allah mu shirka
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم wayannan mushrikai ya rasulullahi wayanda ba su yadda akwai tashin alkiyama ba wayanda ba su yadda akwai Allah ba wayanda kuma sun yadda akwai Allah amma sun ce Allah ba shi kadai bane akwai sauran abubuwan boka banda Allah shin suna da wasu abokan tarayya ne waɗanda suka shar'anta musu waɗannan abubuwan mana suna da shi wannan istifhami ne na takaliri da tawfiqi mana an tabbatar da cewa suna da shi ne sannan kuma ana zargin su am lahum shuraka'u shin ko suna da abokan tarayya ne suna da shaidanu ne ma'ana suna da shaidanu suna da abokan tarayya shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan illa wanda suka shar'anta musu a cikin addinin su malam ya azalli illa abinda Allah bai izini da shi ba Allah bai yi izinin abota mishi tare da wani ba amma ga wasu suna shirka suna shirka a samo jariri a yanka a samo mai kusurci a binne a samo zabiya a binne duk irin wayannan abubuwa wanda Allah bai yi saboda neman duniya akwai masu bautar gunki akwai masu bautar mutane masu bautar aljanu akwai wanda za a ce su daina sallah kar su asuba su samu wata sallah dai a rana ba ta cika ba sallar su kan su salatin su kan ta cika azumin su kai ya cika duk irin wannan saboda neman duniya nau'i ne na shirka irin wayannan sannan za ka samu wato shirka ku ne shar'u lahu min ad-din wasu abubuwan tarayya ne wasu shaidanu ne na aljanu da mutane suka shar'anta musu abin da Allah bai izini ba cikin addini a taka da qur'ani a kullu billahi saboda neman duniya neman mukamin duniya Allah bai izini wannan ba su ce babu tashin alkiyama Allah bai izini da cewa babu tashin alkiyama ba Allah cewa akwai tashin alkiyama kamar yana abin da na faɗa jiya wani kuma kila wani shaidanin ne ko shaidanin mutum ko shaidanin aljani ya ce mai in ya zo sallah asuba ya rika hanawa biyar din yayi a lokaci guda haka yake in ya zo sallah asuba sai ya azhar ya la'asar ya magariba ya isha'i shi kaga sai aka ce mai kaga ka riga masu yi ma a'udhu billahi sai na sallah a wurin mana saboda neman duniya sannan wani kuma ce babu tashin alkiyama maganar azaba da ake nufi abinda ake nufi azaba shine talauci abin da ake nufi rama shine ka samu wadata ka ji daɗi a duniya rama kenan a faɗar su a uzurilla walau la kalimatul fasli Allah ya ce ba domin maganar nan ta hukunci ba hukunci na asali wanda ya gabata menene hukuncin da ya gabata na asali shine cewa muminai a wannan duniya ba za a yi musu azaba ba za a jinkirta musu sai sun je lahira to ba dan wannan ba la qudiya bainahu wallahi da an yi hukunci tsakanin su tsakanin mu'minai da kafirai da tun anan duniya an yi da Allah da anan duniya sai a bayar da ni'ima ga mu'minai su kuma kafirai a azabtar da su tun anan duniya to amma Allah ya riga ya hukunci wanda ya gabata shine cewa za a jinkirtar da azaba ga kafirai har sai ranar tashin alkiyama wa inna zalimina lalle azzalimai lahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi mai sa raɗaɗi a nan duniya din a kama su a gurin yaƙi a karkashe su a bautar da su sannan bayan haka kuma a rinjaye su sannan kuma a a sa musu bala'i a sa musu bala'i a wannan duniya a hana su abin da suke so in sun samu abin da suke so ma a hana su kwanciyar hankali yanzu wanda ya binne zabiya ya za a yi kwanciyar hankali kullum ya je bacci zabiyan yake gani shi sa baccin su kaɗan ne saboda neman duniya mai kusan ya fito bara da asusuba a sace kaka yanzu za ka rika ganin masu kusan ba su da yawa duk sauran an sace saboda wani shaidanin aljani ko shaidanin mutum ya ce ba za a ci zaɓe ba sai an samu mai kusurbi ko zabiya Allah shi kiyaye muna cikin tashin hankali a duniya a yau wallahi banda ɗariƙun sufaye da muke yawan yin sigibani da salatin annabi da hailala kuma irin tashin hankalin da zamu rika gani ba wallahi akwai miyagun mutane saboda mulkin shekara hudu shekara takwas ya binne zaniya ya binne mai kusurni da rai tun yana ihu har ya bari na lillahi wa inna ilaihi raji'un kai kuma yana Allah zai hada su da azaba mai radadi a duniya da lahira duk saboda neman duniya kuma ka samu duniya dole ka zama koma mana na da wata nan kana gani za ka wuce ma ba a gane ka ba kuma wancan ta'adin da kai yana nan yana jiran ka a lahira Allah ya kiyaye karar zalimina ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روبات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير
ترى الظالمين مشركين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين مشركين مما كسبوا وهو ترى الظالمين مشركين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ترى الظالمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى الظالمين ذاك جاء الظالمين a ranar alkiyama mushrikina suna masu jin tsoro min ma suka ku sanadiyar abin da suka aikata a duniya na munanan ayyuka duk wayannan da suke shirka na ranar lahira annabi zai gan su in Allah ya so ya yadda muna tare da annabi za mu gan su mushrikina suna ma cike da tsoro min ma kasa ku sanadiyar abin da suka aikata mummuna suna tsoro ko kuma waki wani kuma ko sun ji tsoro ko ba su ji tsoro ba sakamakon mummunan abin da suka aikata waki wani zai afka musu zai same su alhamdulillah saboda lokaci nan za mu ga gobe sai mun tashi taron zalimina Allah ka kai mana kimanin Allah ka kara wa shi Ibrahim matsayi Allah ka kara wa shi Tijani matsayi Allah ka kara wa Muran Allah matsayi Allah ka mana ka karbe karbi da miyawu barkar manzon Allah Allah ka mai da kai da su Allah ka maganin su da matsayin Annabi Muhammad ka addu'a Allah ya mana maganin abubuwan da ke damu a kasar mu Allah ya samu shiga da imani barkar manzon Allah Allah ka shi albarka shi Ibrahim Allah ya kama muska da imani Allah ya kama muska da imani duk abin da muke nema na alheri Allah ya bamu shi da kai Allah wa wurin Allah duk abin da muke nema Allah ya kare mu da shi Allah ya kare mu da shi da mu da mu kai Allah wa wurin Allah ya kara mu yan kasuwar mu arziki Allah ya kara mu da arziki ma'aikatan mu Allah ya kara mu su daukaka Allah ya kara albashin su ya wadance su ko ɗin ƙanƙanta Allah ya sa mushi albarka da wanda ya annabi a wurin Allah sana'a Allah ya sa wa sana'a albarka Allah ya sa mushi da imani ɗalibai Allah ya sa wa karatu sa albarka masu neman aiki Allah ya ba su aiki mai albarka da kuma yin annabi a wurin Allah Allah ya sa mushi da imani barka fatiha da salatin fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق وما كمل ما صبرنا والهدي بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وكبر وكتابه العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين